إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata Sha takwas ga watan rajab hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da talatin ga watan farko dubu biyu da ishirin da hudu yau insha Allah za mu yi darasi na tara cikin littafin fikin suna na da sabi darasi na tara insha Allah ina ga darasinmu na ƙarshe mun kawo ƙarshen mas'alar matsayin maniyi ko ganin cewa dalilai dai sun tabbatar da cewa maniyi ba najasa ba ne ya kawo hadisi makufi da ma'ana marfuyi na cewa matsayin majina ne da kaki yadda ba ka bar majina ba a jikinka ko kaki haka ba ka bar a jikinka ba kazanta ce kuma da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata in yana danye yana sa yana kankare shi kuma idan ya yana yana kyatse shi da wani haki kuma in ya bushe shi a kankare din dai a takaice dai ba wani abu da ya kawo wajibcin wankewa irin sauran najasa wannan shine kurin magana mai ƙarfi akan matsayin mani cewa a shahi shi kurin an danye ne a wanke ko a kankare din da yadda yawa kana aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahih muslim yakan wani lokaci idan yana danye ta kan wanke shi in ya bushe ta kankare kurin ba tare ta wanke ba wannan shine dai kurin magana mai ƙarfi akan ba na dasa bane kurin magana mai ƙarfi sai za mu tashi insha Allah ababen hadda muna cikin babin najasat abinda yake na najasa sai ta yi a cikin najasa ya ce bawul wa rautu ma la yu'kalu lahamu wutsari da kashin dabbar da ba a cin namanta damar shi wutsarin mutum ya gabata ko kashi ya mana najasa ne kata'an babu wani saɓani kan shi yanzu nan wutsari da kashin dabbar da ba a cin namanta kenan shi ma najasa ne magana kenan ne su kawo ya ce wahuma najisan wannan kashi ko wutsari na dabbar da ba a ci su ma najasa ne kamar dai masa amfiyo sunna da abinda zai na yi ƙoƙarin kawa akan dalili da ya ce kaza ga dalili abin da ya sa ya ce maka kashin dabba wadda ba a cin namanta da wutsarinta na jasa ne ita da hadisi bin mas'ud radiyallahu anhu qal ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghaib fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجر حجرين فوجد فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس wannan ruwa imam bukhari ya kai ibn maja ibn kuzaima ya kara in ha rikis ina rashid himar ya ce dalilin da ya ce maka wutsari ko kashin dabbar da ba a cin namanta na jasa ne dalilin hadisan abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yake ba da labarin cewa a can nabi sallallahu alaihi wasallam ga'i wannan annabi ya je wajen biyan bukata asalin galamul ga'i kaman me ake cewa akwai karan magana ce wadda akwai dan boyewa yanda bahaushe zai ce maka bayan gari na ta bayan gari kada mun da ce maka na ta tutu a gani tutu har tuda su su ma alga'i shi ne wuri wanda yake ƙasa a tun daga da kiran kamar ce ya ta bayan gari mana wuri ƙasa ko mana kasa ka wuri kuma wani wani mutum ya koyewa yana iya labewa a wurin ina wuri shi ne mana alma ka ma ce kar magana akan cewa algani wurin biyan bukata kwana da zai biya wannan bukata abin mutum ka ce amarani ana atewa bitlast ahjar na biya mun umarni in zo mi da duwatsu guda uku na yin tsarkin fogin za a musulunci ana iya tsarki da ruwa ana iya yi da fogi shalasa a gaba za mu ga matsalan sha matsalan insha Allah ya ce da fawajen hajjarin wata mastu salis na samu biyu dutsen amma ba samu na uku ba na nema falam a jidu ban samu dutse na uku ba dalilin haka ba a hastu rausa fahadar rahotonta ba a taitu biya na zo da kashin dabbar sai na zo mai da kashi guda haka musashen kashi haka musashen kashi na zo mai da shi fa a kadar hajjare ne annabi an sunan duwatsun guda biyu wa alƙar rausa ya da wannan kashi ya ce ha za rijis wannan kazamta ne ko na jasa yadda shi ka wani shi ne hujjar shi kashin to nan duk da ruwa ya ce bukari ya kawo wannan shi lafasa imamun bukari wannan labarin ibn mas'ud yadda annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ya nemo duwatsu guda uku ya samu biyu na uku kashin dabba ne manzo Allah ya amsa yadda ya amshi biyu yace wannan kazamta ne wannan iya mutsin najasa wannan ruwaya bukari ya kawo haka ibn majah haka ibn kuzaima to abin da ya kara huduma a hili ruwa ibn kuzaima ya kawo lafazi wanda yake kara cewa rikis kuma da cewa ina rufe himar wannan kashin jaki ne ya maka bayani kenan rausa kashin jaki ne shi ne matsayin najasa shi ne magana kenan ya kama ka sunan dabbar ana a wannan lafasin na ibn hussein yace wa yufa wa yufa an yasir minhu bi mashaqqati ihtiraz min an yace duk da wannan kashin dabba wadda ba a cin namanta najasa ne sai ta yi an yi rangwame in kaɗan ne ba da yawa ba ne ina da lahiwa na iya rajo'un amma mace ma da mu da al'amance da mace da Thank you. kenan muna cikin bayanin hadisin ibn mas'ud na ya kawo duwatsu guda biyu an ce kawo ya kawo biyu ya nemi na uku bai samu ba ya kawo kashin dabba bushashe kenan sai annabi ya ce annabi ya amshi dutsen biyu kuma kashin dabba ne ya yadda ta wannan najasa ne domin ya bayani wannan kashin dab- kashin jaki sai ta wayo fa anil yasir min amma an yi rangwame idan wannan kashin dabbar kaɗan ne me yasa aka yi rangwame da mashakatar hitara da an domin iya da wahala mutum ya ƙaurace ma wanda yake hawan jaki ko wani alfadari iya da wahala ya ƙaurace ma taɓa kashin kudarin shi shi yasa cikin an a kaɗan ne da ya taɓa wannan bai da matsala ya ce ƙalwalid bin musulun ƙultul labazari وأبواب الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس فقال قد كانوا يبتلون بذلك في مغازين فلا يغسلونه من النجسة أو ثوب yace wani ibn sun ka tambaya auza'i shi malaman tabiya cewa me matsayin abwal abwal dawa me mala'ikul namu gutsarin dabbobin da ba a cin namansu me matsayin shi ka misalin alfadari da jaki shine sai kawo masu ganin kenan doki ma ba cin namun shi kawai fars faqal sai auza yake ba wani bin muslim amsa cewa kada kanu yubtaluna bidhalika fi magazi ai sahabbai tabi'ai suna samun wannan gamuwa ko jarabawa ta yawan gamuwa da watsarin dabbobi a inda suke zuwa yaki nau'in dabbobin da ka ambata amma ba za ka sulu na hulun jasad autau ba samu suna wanke ba kashin dabba a jikinsa ya taba ko a tuwarsu busu wanke ba wa amma wani shi ne hujja shi kenan wa amma baul wa amma baul wa rawdun ma yukal ramu amma wannan kenan matsala ce ta na dabbar da ba a cin namanta ya ce amma dabbar wutsar da kashin ma yukal ramu dabbar da ake cin namanta namun da gida dabba akuya tunkiya rago dan akuya duka da raƙumi ga raƙuma su wannan ya ce faƙad zahaba ila alqawl bi taharatihi malik wa ahmad wa jama'atu min shafi'iyya wanda suka tayi kan shi tsakatake ne ya kawo akwai imam malik haka imam ahmad bin hanbal haka da wasu jama'a cikin shafi'awa ma duk da mazhabarsu tana ga mutane sun komo sun gama da ra'ayin malikiya ganin cewa tsarkake qalibin taymiya rahimahullah yake cewa lam yadhhab ahadun min as-sahabati illa qalbin najasati yace babu magana daya ba sahabi ɗaya da ya tayi akan najasar mutsari ko gashin dabbar da aka ce namanta idan babu sabani a wurin sahaba ba wanda ya ce da najasar suna bane an baya bal qawl bi najasati qawl muhaddis wanda muka ce magana cewa wutsarin dabbar da ake cin naman ta a ce wutsarin ta najasa ne yace to magana ce sabuwa ce sabuwar magana ce bid'a ce sabuwa ce ba san ta ba annabi yace la salafa lahu min sahaba ba ta da rigaye babu ɗaya cikin sahabbai da ya kawo wannan magana na cewa mutsari ko gashin dabba da aka ce nama na gasa babu da kawo kuma zai kara kama dalilan shi kan haka ya ce kala ana sarajiyar lawan kadima unasu min ukar auwarena fajtawul madinata fa'amarhum nabi sallallahu alaihi wasallam bi liqa wa an sharabu min abwaliha wa albaniha wannan ruwaya ta labarin wasu ƙabilu na ukada ko orena sunan ƙabila ne sanannu a wancan zamanin ukada da orena na abu ba ma'amunu ba a ma'amunu kuma orena sunan ƙabilu ne fashitawulu madina sai suka samu cuta ta irin ka zo gaman gari bi maka ba ka sha ruwan garin sai wani ciwon ciki da ake yi ana samun shaka wanda ya je wani ruwan da aka wani gari ruwan bai dace da kai ba kana ciwon ciki da suka samu irin wannan cuta ta yanayin bakunta a madina fa amara mun da misalar bi daga annabi sai sa a ware masa wasu yan liƙa kamar taguwa mai nono a ware wasu tagoyi masu nono suka je bayan gari ya ce wa an shirbu min abuwaliya wa albaniya maganin wani cuta su rinka shan madara da wutsarin waɗannan raƙon ba magana kenan kaga inda najasa ce haka ba ta wakana ya ce su je su sha wannan kuma ruwaya imam ahmad ya kawo bukhari haka musulun su kawo na ruwaya yana hadisun ingantacce ba wani shafa hakan shi ya ce kenan dalla hadal hadith ala taha tabawul ibn wa ghayriha mimma akul laham yuqasu alayh to wannan hadisi na ukar ko uraina wanda imam bukhari ya kawo musulun ya kawo imam ahmad iya kawo hujja tabbatar da cewa kenan tsarkin wutsarin raƙumi wutsarin shi halaka ne tsarki da tsahiri don gashi ha an sha don magani ya ce to wannan shi aka samu a kacanar ya ba da a yi magani da shi ya ce wa gairuwa mimakul laham su ƙasa duk wata dabba da ake cin namanta ana kiyasi ne akan wannan mas'ala da aikace da manzon sallallahu alaihi ba ta dama ta sha wutsarin raƙuma kinji dabba da ake ci ana kiyasi sauran dabbobi da ake ci naman su akan wannan mas'ala ta raƙuma kun bayan ce ba samu wani sahabi magabaci da ban ta cancana ce a cikin ma'aikata don sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama a sha wutsarin nan magani قال ابن منذر ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يسلم wanda akwai ra'ayi ga sama sama gana histi sun yarda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ukar ko urena damar shan wutsari na wancan dabbobi aidan wasu ne annabi annabi rangwame ne annabi ya musu ko kaza kaza kaza su kawo tarihi daban to shi ne ibn mutu ke cewa wa man za'ama anna hadha hazlu laka alaqawam lam yusud duk wanda ya riya cewa ai wannan hukumci na haliccin wutsarin raƙumi da annabi yayi ai an kebance wa waɗancan mutanen su ne aka ba dama haka nan abu ne khas na ta aka ba gina ko sosiya kenan ce duk da ko sosiya ya ce lam yusud bai daidai ba bai samu daidai ba ya kuskure yace idan khasa'isu la kismat illa bi dini yin kusurce ya ce kaza haram ne a keɓance wani a ce shi banda kaza a ware wani abu a ce kusurciya ce a shari'a ba a kan kusurciya sai da dalili haka kun da kaza ce kaza kaza wani abu kusurciya ce haka kun da ra'ayin kusurciya ce a ida dalili da ya sa abin zama khasa ga wani qad shi ibn mudhir ke cewa wa fi tarki ahli al-ilm bai'u ab'ar al-ghanam fi aswaqihim واستعمال أبوال الإبل في أدويته قديما وحديثا من غير النكير دليل على طهارتها yace akan yanda ahlul ilm magabata suka tayi halitta sun bar a sai da kashin an dabbobi a kasuwa ta na tamakai ko awakai sun ba da dama a sai da don taki a kasuwa wasti'imal abwal ibn fiyadatu kuma ya tabbata suna magani da wutsarin raƙumi a cikin magungunansu kuma suka bari babu yace qadiman hadisa ɗan harko da ɗan baya duk akan haka suka tahi min gairin nakir babu wanda ya taba inkarin cewa ba a yi babu wanda a cikin ta bai halitta wannan matsayin dalilin alaƙa halarci dalili kan cewa kashi ko tsarin dabbar da ake cin nama tsarkake ƙarshe dalili ƙala shaukani rahimahullah ya ce a zahir tsaharatul abuwa wal azbar abinda yake zahirin magana tsarkakan wutsari ko kashin dabbobi taki duka zahir magana tsarkakku ne min kulle haiwani yi kwallo da hamu duk dabbar da ake cin namanta kashinta wutsarinta tsarkakake ne ya ce ta masukan bil asal wasu sahaban lilbaratin asaliya ya kuma ka'ida ta mata su nan asalin abu idan muka rike asali ga yadda yake tsarkake ne dan ka ce kaza da ta same ina da ito asalin magana ba labarin da ta same kuma sabon baratul asaliya ka'ida ta rasul ana cewa dan abu jata al musahaba za ka tsaya abu yayin da yake wannan abu asalin a wajen kowa halaka ne wannan abu halaka ne an ce ashiya asal fil a'yan tahara asalin ababe ayana komai take gare shi duk komai da take ayan da abu komai da dauka ko me ne halaka sarki gare shi an ka ce na kasa ce sai ka kada ne ya ka zama kasa kuma na ta komai halaka ne wajen ci da abin da kace halaka ne an ka ce kaza haram ne ina dalili kuma dalili iya na halaka shi haka ala ayan da ala ayan abuwa da wani abu ce gashi wannan abu gashi na kuma menene asali halaka ne an ka ce mun ta ne ya mace na dalili ba dalili iya na wurin da shi ne suka rabar da tsariya ya ce kenan zama da tushen abu da musahabat asali bara tsariya a san abu ba ya kuka zama ta najasa ya ce wa najasa ta hukumin shari'iyyun naqilun an al-hukm alladhi yaqtadi asal wal bara shi zama abu najasa ka ce kaza najasa ne wani hukunci ne na shari'a wanda yake ɗauke wani hukunci wanda asali da bara suka tabbatar da shi asali bara ka zaka kake ni to zaka ka dauke mu daga wannan asalin an ga cewa lissa ce yau mun kurce ka kawo sabo wanda zai dauke mu daga asalin abun tsarki shi ko ya kuma daga zama kasa zaka dauke mu daga nan da menene zaka dauke mu daga wannan asali yace dan haka tunda zaman ka zama jata ne wani hukunci ne da zai dauke mutane daga asalin abu yace fala yuqbalu qawlun mudda'iha dan haka ba a karɓar da'awar mai cewa ka za mu jasa ce illa bi dalilin ya sulu linakal an kuma sai ya kawo dalilin da zai yi ya ɗauke mu daga wannan asali da dabara da tushen abin ga da yake kuma akan haka muke zama ka ce mun ka kawo sabo ka ci gafiyan shi to ina dalili ya ce walam da ji daga ƙa'ilin bin jasa dalilin zalika ya ce da haka imam nan ka ce imam shugani ya ce don haka tun daga ƙa'idar take ciki muna nan akan komin tsarki gare shi ba a ɗauke mu da kan haka sai da wani tushe dalilin ƙarfi mun zai ɗauke mu daga asalin abu ba mu ɗauke sai da dalili wanda kuma dalilin zai ya inganta a kuka wuce shi sai ce da haka wace akan wannan mas'ala wallan mu ci dalilin da kafin da ta ta ba mu samu dalili ba ga masu cewa kaji ko tsarin dabbar da aka ci nama ya mutu da ba dalili haka iya nan a zaman zahiri shi magana tabbatata cewa duk kashin dabba da ake cin namanta kana iya sha don magani ya ta kada aka za an bincika ko tsarin raƙuma ko tsarin ko kashin tamakai ko kashin kaza munara ana ba da magani misali farin musassara hepatitis wata ke bai da wata kamar da ita ke hepatitis farin musassara munara ana ya ji aka kawo kashin ƙananan dabbobi garki zuwa yau kawo su kashin su ya gyara gyara ya aiku nuna baka sha wannan da kashin sun san su macin da abin da sanan ne gurin ana ana maganin wani masarar su kina da kace ne kenan magani ana magani abin da sanan ne kuma babu wanda ya kare cikin sadaf na kwarai na kenan zai da mun huce magana ta kashin dabba da ba ko tsarin dabba wanda ba a cin namanta shine na kasa shine ma'ana dama san haramun ne amma dabba da ake cin namanta karama ko babba tsarkin kashinta tsarinta tahiri kuma ku lura da wacce mas'ala shi wanda ya kawo can da ya jero albakalon imar ya ga alfaras iya cikin masu ganin ba cin doki ne ma kuma na ga cewa akwai dalilin cin dokin sai aljallala akwai aljallala suna aljallala shi aljallala akwai shanta kallon su jallala take ba jalala ba jalala sun ala ne Allah aljallala mai aljallala dabba mai cin kashi ko mai cin nagasa shi aljallala ko ko tsuntsu ne ko dabba ce daba wanda yake rayuwa wanda yake cin kashi ya zama to mace abinci ya kai ha abin ya zama abinci shi ne dan cin shi iya canzawa dabba ko tsuntsu namun shi ko wani namun shi ba kudin ba ta ci kashi ko ta ci kaza a a ya zama to shi ne abincinta ya zama to shi ne galibi kan abincinta har ya kai canza mata warin ko namanta ya ce wa na warada na hayu an rufi bil jallal magana da wai kullum ba ta an ka shiga shi ta haramu ce a kashin ne ya zama shi abincin ka shi aka tafi aljallala yace warada nahyu an rukubil jallala hadisi ya zo wanda ya hana hawan dabba wadda take cin kashi ko tsuntsu da ne wa akalu lahamiha kuma da aka haramta hawan ta ma in dabba ce haka cin naman ta ma ba a yi ya an haramta wa shurbu labaniya har nonanta hani ya zo ba a shan nonanta kiran ba a hawanta ba a cin namanta ba a shan nonanta duk dabba da suke cin kashi kashi na abincin ta guda mun dai fiye suna yanzu wani magana da ya wadi ya ce fa'ani bin abbas hujja shi kenan فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شرب لبن الجلالة رواه الخمسة إلا ابن ماجه آه وصححه الترمذي وفي رواية نهى أرك ابن الجلالة رواه أبو داود nan abin da yake lafazin da ya karanta ne ibn Abbas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana naha an shibu labanin jallala ya hana shan nonon dabba wadda take cin kashi ko ta kunta ta zakon annabi ya hana wannan ruwaya duka imam ahmad haka abu dawuda ibn maja da imam nasai banda ibn maja duk sun kawo ruwaya kuma turmuzi mata jin sahihi a wata ruwaya ce naha an rubu bil jallala nan ya ka labanin ko shibu labanin ya ko nan kuma hawanta ya hana hawan dabba wadda take cin kashi ruwa ta Abu Dawud wa an Amr bin Shu'aib an Abi Jadi radiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhum min humr al-ahliya wa an al-jallala arku biha wa akal lahmi wa akal lukumiha rawahu Ahmad da sai wa Abu Dawud yace nan wannan ruwa daban shi kuma da ya kawo ita ma dai duka magana guda ce annabi sallallahu alaihi wasallam na har zama alhu min humr al-ahliya manzon sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman jakkunan gida mun ce jakin gida ne haramun jakin daji halaka manzon Allah ba ya ce sallallahu alaihi wasallam wa an jalal ya hana cin nama na jakkunan gida kuma wa an jalala kuma ya hana cin dabba mai cin kashi namanta ayya bakan nama ko kuma ce an rukumiya wa aka da rumiya haka hawanta da cin naman ta dai hana cin naman jaki da dabba da ake cin da take cin kashi ya ce ya hana hawanta da cin naman ta wani magana da a baya ce su kama dalilai da yawa magana na dabba mai cin kashi ba a hawanta ba cin naman ta ba shan nonon ta sai kama dalilai na hadisai kuma kowanne wani ya tabbata ta albani tabbata da ingancin ruwa cikin tafsir shi da yake duka da wannan ya tabbata annabi hana wani abu guda uku da ya ambata ya kama dalile ko kwara na cewa na haramta maka wani abu guda uku mutum ya fi suna da abin da ya suka kama dalili da abin da kaza ne ya kama dalili ba tare da lura wani ya ce kaza kuma sama kaza sama kaza shi dai ga abin da tabbata a sunna kaza halaka ne kaza haram ne ya tabbata ma ya kama hujja da abu guda uku da yawanka magana nama hawa nono ko haramun ne ga dalilai na da sai ya kama ko ne kuma ya inganta kinan ya kama hujja ta wannan mas'ala da ya kawo da ya kawo sai ce wal jallala min sama kamar al jallala hiya allati ta'kulu al ajra dabba mai cin al ajra najasa min al ibil wal baqar wal ghanam wal dajaj wal aws wa ghayri yace wannan dabba a raƙumi ne idan dukkan ya ce najasa ko abinci najasa ne haka sani ya ce haka karamar dabba haka kaza haka za mu ci ababuwa kwar mun ci al'auz wannan na kacce wannan dogon wata ba ta haifa ababuwa girma ta dogon yana da ta fi shemata a ba nan ba a rasulun a na'ama ita ha kwakwa ba kwakwa kwakwa haka suke cewa kwakwa ba shi da mami wani misali da dama ka duk dabba take cin ko kaza ko abu mai cin kashi ya ce wannan wa'innan dabbobi da jiro maka na rakumi da saniya da karamar dabba da kaza da kwakin wannan yace wa gairiya da ma wasu dabbobi wanda ba wannan ba wanda suna cin najasa hatta ya tagayyara rihuwa hatta kai najasar ta kai namun su canza kan tana wani wari daban wanda ba irin na asalinta ba shine kenan kenan najasar ta mata ci ne akwai maka ta kun ta kai tawar ta ci ko shi kenan haramta ta a ya zaman to najasar ce ta mata ci to wannan dabba shi kenan yanzu ya mas'alar wannan dabba ga matsayin ta za a shara ba hawanta ba cin namanta ba shan nonanta shi kenan za a ta gani ya gama ga mahuta kan an abin ya waka ya ce fa'in hubisat ba'idatan an al'azira ta zamana alifat tahiran ulifat tahiran faɗaɓa da hamuwa wa zaɓa su mun jalal ana hallat ya ce fa'in hubisat idan aka tsare ta kenan aka raba ta da kashin ka mata wuri ne ko kai ka so ta bari masu bata kashin ka ware ta nesa da kashin ko na ta sajjar kuma tsari ne kenan zaman aka samu ɗan lokaci ba ta ci ba alafar tayar ta ci abinci wanda ke tsarin tsarki ko jinsa ko ciyawa ta ci faɗa ba da hamuwa daga ba naman ta ya gyaru ta canza wancan wari wasa bi sulu jallala ana wannan suna na jallala ya canza ya kusa ya barka tun da babu dama babu wani ta koma normal daidai kamar ko ta dabba aka samu haka halatta halitta a hau a ci a sha nono bayan uku dai da uku da maka ce li'anna illatan nahyi wa taghayyur kad zalat domin illar da ta sa aka hana cin namanta da canzawar naman ne da yi to yanzu abin yi wannan illa ta canza dama dalilin wancan illa ce ta cin na jasa ta mata illa sai aka ce haramun ce a ce ko a sha ko a haramta to daga a ta bushe shi ke duk da anan bai shiga ba to ya kwana nan za a yi za a gushe ta kawo da kwana kaza an samu ibn umar shi yana ware dabba kwana uku da kaza in ta kwana uku ta ci ba dabba shi hiya yan kata kwana uku yake wariya shi to ibn umar ya tabbata haka ibn umar wannan kenan shi haka ya ga yawo kenan da muhimmi anan da ma kwana ne kurin kiwon da za a mata a mata kiwon da za a ga ta fita daga wancan hali na wari ko canjin yanayi na cin kashi in ko na tsamsa ko na taka in ta canza shi kenan kenan illar da ta sa aka haramta wancan dalilai ne an ka dauki wannan illa wannan shi kenan to shi ma duk kwana uku yake dauka wannan shi ne yanzu da kenan dabba ma aljallala ita ma najasa ce sai kan wagami wazinin giya ba sai giya alhamar alhamar ita ma yanzu ya kawo mas'alar giya duk ko da ai bayani bayani ya kama kaza kuma ya kawo masu ciya kaza da masu ciya kaza kaza ban zama ne ba ta kasa layin nisa ba kuma gaba kasa dalilai sanan abin ya shahara giya sai ce a wahiyar wuyar najisatun inda jamhurin ulama kaji jamhur suna kan giya ita ma najasa ce sun kawo hujjar najasa ce لقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان Allah ya ce da giya da caca shi ne mesir wal'ansawa da gumaka wal'adalawa da kibar na duba kayan duba ita da rijisun amsterdam wani kazamta ce ko wani jata ce daga cikin aikin shida ku nisanci wani abu kuna son samun rai akan wannan hujja suka ce giya da jasa ce wa zahabat da'ifatun da qalbi taharatiha yace amma duk da haka wani jamhuri ne wa amma akwai wasu jama'a na magabata wanda suka tafi akan tsarkin giya ba na gasa ba ce wa hamalu rijis fil aya ala rijis ma'anawi لأن لفظ الرجس خبر عن الخمر وما أضيف عليها وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا فاجتنبوا جزء من أوسانكم فالأوثان رجس معنوي لا تنجز من مسها لتفسير لتفسير في الآية تو yace wannan mas'ala ta su wanda suka ce ba ta da ba ta matsayin najasa yace wasu malamai ta'ifa akan cewa tsarki gare ta shin albanin mullah ke cewa wannan magana da sabiki da ya kamata ka kunta suwa ta'ifa ya kamata ka san masu magana ba kanana ba ne bai ce ya kawo rabi'a ibn abi abdurrahman da ta rabi'a ta rai ya kawo imam laifi bin sa'ad al-musiri wanda imam shafi ke cewa laysa afqa bi malik laysa yahi imam malik fiqh kurin da yake sama al-majlis ba ba suka yada ilimin shi amma ilimin ne imam majlis imam shafi al-majlis mu imam malik amma ta yi wannan bi laysa yahi imam malik ilimi amma shi bisa ba karbuwa da yada ilimin shi da aka da malik haka akwai malamin haya imam muslim cikin imam shafi'i shi ma duka wanda ya tabbaci suna cikin masu ganin giya haramun ce amma ba da dasa ce da ibar tare shi ma malamin imam malik ne iya cikin manyan malaman malamin tabi'i ne iya cikin iya cikin da muke cewa almajirai ko misali na kyakkyawar tarbiyya kuma misali uwa mas'ula a samu uwa wadda take reno da yawa malamai magabata iya daga cikin wani ake kama misali inda uwa da yawa manyan malamai da yawa uwansu mata suka basu tarbiyya suka zama malamai da yawa malama mata uwansu mata su kula ilimin su suka zama malamai rabi'a ta za iya daga cikin wannan muna ba labarin shi anan baban shi ya ta yi masallaci ana cikin wa'azi na jihadi nus ana zuwa jihadi ana ta zuwa ko ina sai farfasa da faruk sai malamin ya faɗakarwa kan jihadi fi sabi da ya tsaba suka tsama suka tsama suka tsama wa'azi ya shiga baban shi ya rame kenan wuce tana amarya ba ta jima da akata ba kurin ya ji ba shi ba dama zama a gida ba zuba ta amarya yake ba kudu jihadi kurin ya shirya kaya kuma hali ne ya zo cewa ita amarya amarya ke haƙuri wallahi ayin ji hankalin mugan fafadar ta jihadi yanzu ba ni ba zama kun san wata abin da Allah yi to su jihadi ana yi anan ana yi anan kai na garin wannan zaka shekaru ga shab ga nan ga afirka kai dai ko ina ko ina wajen wama ne yace ga kudi yanzu zan mun ina kudin na kudi ce boye su na kudin na imani ni ina hanin shi inda uyun shi ne wannan kudin sai wannan yaran hayi girma ki tarbiye shi yaran da suka samu Allah tarbiya iya ba yayi ba iya ciki ya ciki kula da tarbiyyar wani yaron Allah mai domin shi ke nan kun ya kada yaje nan ana yi an jihadi nan jihadi ina kwanta kuma ina ne yanzu ake saura he nan sai nan an kare a nan sai nan bai dawo gida ba lokacin babu hanyar sadarwa ba zai kai waya kai tekis ka ce gaza ka yi mesaji bokar ko na rubutu ka ce ga nan ina nan wa gida ga wani aure ga zamana zuwa shi kenan tun daga shi ta yanke da shi ta cika kula da yaron ta yaro ya girma kai da yau gobe gobe kusa da yadda shekara na da shekara talatin talatin bi dawo gida ba an mance man labarin shi kamar ya mutu ba yawon mutu ko ne yaki ne yau kin ya mutu ba lamun an dangana sai bayan shekara talatin kuma yanzu sai wayo gida kwanan ya shigo madina kan dokin shi shigo madina kuma ya ji gidan shi ya shiga gida ya shiga je kun shiga gidan shi kun shiga ba uzuri da ya shiga cikin gida wani sai mutu ya takume shi za ka shiga gidan mutane ba uzuri su gidan na gidan wa gidan gidan wa aka ko kowa shi dan dan ne kuma ya zama magidanci shi ma zan babban mutum kana shiga dan shiga shiga talatin aka fam ko kowa da can duk wata wuto kai me ne ta ce da ta ta ta tsaye da yaro sai wani ubanka ne ubanka ne cikin nan kwakwa da ƙari cikin dare ne cikin nan tsohon shi ɗaki ko matar shi shi yaro ta ɗaki to da shi yake masu tambayoyi da gaggawa ya labarin ta ce wani kabari kaga yana gaba kuɗi na cika ta cika da kabari na ya cika da kabari na kaza ce kabari kaga abin da ne da wani kuɗin a shi hankalin ka duk ƙarshe dai a ƙare cikin dare da sai lokacin sai ya kai ya ta sallah asuba da yi sallah asuba an kare sallah sai ya ga wata halka malami an kiwo ba a ganin sai an imla'i an kiwo malami haka ita ne kun malami sai to kalon kai ba ku da gari ba ba ku da gari ba ta rabi'a rabi'a ne da ba ba ba ta an sun samu labarin cewa baban shi ne zai baban shi ya zo a lokacin a madina ba malamin ilimin shi ya ba tsara ba shi ne iya cikin majin malamin malamin malamin haka tarbiyyar ya bace haka kuma Allah ba shi da mutum suna sananne a takaice muna magana ce kenan nan guda imamu lis imamu rabiya imamu muzini duka sun tayi akan cewa giya tsarkakakka ce to yanzu sai ya ce shi sai ta ya ce ka hujjar su ya ce domin lafazin rijis labarin giya da aka bada kuma wata fa'ala da abin da aka hada bayan giya inna mal khamru ayaka wal maisir wal ansab wal azlam ko laka hada ma da bayan ka giya yace hu la su bin najasa shasiyatan abban mai cewa gunke na taba ka taba najasa ko na taba abun kwas ka taɓa nisa ya kawo kyanan ka misali da kwan jaka ba mai kama nan a ce na mutum na cika hisiya cewa ba mai kama nan ce duk da cewa ga matsayin su ya ce kala ta ada ga shi Allah ya cewa fashita da burusin na hausa ku rizalci ka zama ta cikin gumaka ka zama ta ne ya ce amma ka ce in ɗau gumi ya kawo kyanan ka ya ce fal ausan rujun ma'anawi ausan gumaka najasa ce ma'anawiyyar ba bane ba shi yana ta baka ta ce a abu ne a ma'ana wannan sai na ga janaba wannan da janaba aka ta tabi jikin mai janaba ka tabi jaka kuma suka ce mutum ya janaba ya sa kaya ya wanke kaya ko mutum inda kaya jikin shi ya je mamman da yalan shi wannan kaya ya wanke su haka mutum suke wani a janaba wani abu ne ma'anawiya ka shayi kaya ba to shi ma nan wanda kisan sai ke cewa kenan latun da tuma masa batta mai da na yasa gauna ta gurin gumki da tafsir aya bi annahu min amal shaytan ma ta da ka ta na amal shaytan yuqul adawatu al-baghdad wa yusaddu an zikr Allah wa sala abin da kiyana kenan yana amsa da adawa tsakanin da adawa da kiyayya iya kan yi mutane daga ambatan Allah daga hannun sallah wa fi subul salam wal haq ya ga magana tafsir wannan magana cikin subul salam na kenan imam shukka yace wannan ya mace kai cikin sabu da salam yake cewa ne ne ke cewa walhaku gaskiyar magana annan asala fil ayan a tahara yace asalin komi al'ayan ke nuna ubiji na abu gashi nan asalin komi take gare shi baka ce kaza yadda dalili kamar muka bayani a baya yace wa anna tahrim la yulazim an najasa da ake kaza haramu ne zama abu haramu bai mai da abu na ya zama najasa yadda haram haramu bai zama zama da shi najasa fa inna al-hashisha muharrama mai zahira misali wiwi wiwi ko ki wannan wannan wannan wannan wannan shisha da kake sha da wannan da kake sha na su ana saida ta wiwi kowa ya yarda haramu amma wannan ciyawa a lijunga ka sallah ce baka sallah ko ka ka taba jasa da lijunga ba mu ce ma eh ba mu ce musu ci ita amma haramu ce amma tsahira ce kada kada tsahira ce shine ke ce wai tsahira wa amma najasa fa yulazimu tahrim shi ba duka haram bane ba yake zama najasa amma dukkan najasa haramu ce magana ke فكل نجس محرم دك على حرام ولا اخذ ما بكي شكر باتا دك حرام كون نجس شنو ولا اخذ يجي وذلك وانا ما قال ذيك شي لان الحكم في النجاسه في النجاسه هو لمنع ام ملامستها حكم جاك تي كذا نجاسه ne kin an hana ka taba wannan abun ala kul hal ba kai bashi kadan bashi fal hukm bi najasati al ayn hukm bi tahrimiha in aka ma abu hukunci kaza na jasa ne to a lokaci guda an mai hukunci haramu bila da khilafin hukum da tare amma sabanin aka ce kaza haram ne zaman kaza haram bai mai da abu na najasa magana magana kenan duk an abu ka tare da ya ga an ce da tsani to haramun ne tura kuma ga bintuka amma ba da ce abu haramun da kuma da kuma da ta ba yace fa innahu yuhram al-lubs al-harir al-zahab haramun ne kasa kasa al-harir ko zinariya ko amma huma da haramun ka shi da su amma haramun ne da zakka dan yi haramun ne sa su amma kuma an ce kana matsayin da shi a jinka kafin kenan shine magana kenan ba a ce zama abu haram bai zaman towa da sai ka ka misalin alhariri da zinari ce da ruwata da jama'a da ruwata da jama'a wannan kowa ya san da ruwa ne sa rike dan ka rike azura ko zinari ba cikin sallah ba ba mai ce maka ka rike najasa kuma da jima'i idza arafta hada don bayan da yake maka na matsayin ba duka duka najasa haramun ce ba duka haramun najasa ka dole bayan da yake kaza ainihin abu tsarki gari kaza ya ce za a rafa za ɗan ka san wannan kinan ka gano wannan bayanin da ya maka fata harimul humur wal hamar allazi dallat alayhi nusus la yulzam bihum an jasatuhuma yace haramta jakkuna da haramta da haramta giya ta ce haramu ne wannan dalili ne na sososhi kenan wanda ya tabbatar da cewa haramun ne yin wannan hukunci haramta jaki da giya da nasi ya tabbatar kanshi la yi musan minu a najasatu ma wannan bai lazimta da cewa kusan kuma najasa bal labudda min dalilin akhar alai dole mai cewa najasa ne ana nema ya kawo wani dalili daban a wajen wannan magana wanda ya shi ta iya matsayin za a matsayin najasa in ba dalilin kawo kenan suna nan mutane suna da kallon ba ba ba ta da jaza ma karan kansa ran wa illa baqiya ala al-usul muttafaq alaiha min al-tahara in kuwa baka kawo ba dalili daban wajen wannan wanda mai da sun jaza to suna nan baqiya kenan sun tsaya baqiya sun tsaya ala al-usul akan tushi na komi sarki gare shi sai a abin aka dalili zai dauki shi daga wannan hukunci kinan sun tsaya akan usul wanda ke muttafaq alai akan kowa ya kan shi mai at-tahara na tsarki abu da mai tsarki fa man da'a khilafa duk wanda ya da'awa sabanin haka yace da tsani fa dalilu alai ya da ma dalili ya kan shi ya ka dalili mun ta baka dalili ba mu yi magana nan da yake na kaga a takaice bayan da ya kawo giya alayin abin da yake najasa ce a wajen jambo amma akwai wasu masu ganin ba haka ba ne za ka gano kuma shi sai da sabin ya rinjayar da ɓangaren masu cewa tsarin ce wani ba da biyar da cikin gane ko ya kan yi maganin jamhur gara ne na kasa ce amma kuma shi duk bayan da ya kama kankan bayan da ya kama ka ya kama dalilin gaskanta masu cewa tana da tsarki haramu ce amma don ta taba jikinka ta faɗi ba ta taba ka ba a ciya najasa ta taba kaba kai sallah kun ga sallah babu sallah shi duka shi da magana an zaki iya magana an faɗa mata ko na bai faɗa ta misali ya shiga ka irin kaga nan iya rage mana wata mas'ala wata ke ba mutane wahala da balganta mas'alar ai turare a ko alkol turare mai alkol haramun in ka sa ba ka sa ba ka sallah ba ko wasu magana da yawa ba ko wasu ra'ayi masu wancan ra'ayi masu kuma wancan ra'ayi masu cewa giya haramu ce sun sai tun da turare a ko alkol kuma alkol da gidan ya kai a yasu ta hanyar kewayo da ya haram turare gaba ɗaya mai ƙarfa ƙwarar duk malin masu ra'ayin giya haramu ce ya ce maka turare mai gas in ba na shawa mai wanda aka shawa in dai za a fi a fata ya fito da gas an kasa baka sallah nan za ka zo ya kai da wace bagare da kaga akan wani magana kaga akwai sauƙin sa turare ba da jasa bane ba ko da ta yi matsayin hukumcin giya akan wani magana ko wannan shi ne magana ta kuma haka ta albarin mawalla a ta albarin mawalla gaskiya shi makan shi ya ce ita ce magana an raji magana magana wa'annan magabata ita ce magana mai rinjaye giya ba ta zama da ta kan wata dalili amma wasu malamai manya suna gana ta ce Allah wa ala sai daga cikin abin da yake najasa sai ce alkalin kare وهو نجس كري نجساني ويجب الغسل ما ولغ فيه سبع مرات wajibi ne a wanke abin da ya lallagi makayin ake magana makayin kanshi dole a wanke su bakwai ulahunna bi turab a wankewa bakwai da za a yi a samu wankewar harko a sa ƙasa a gurza a gurza ƙasa da kyau wannan magana da yayi yace ne hadis abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-qalb أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وانا رواية إمام مسلم إمام أحمد أبو داود بيا إذا كان gabin da yake dalil da ya kawo muku ce ma ce iya matsayin da sai ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce tuhuru ina'i ahadikum tsarkin makayin ɗayan ka kenan najasa bidija tsarkin shi da za a ba zai ga maka tsarkin abu kenan ya zama gasa tuhuri ina ahadikum tsarkin makayan ɗayanku iza wala gafir kalbu idan kare lallagi kashi hali hali hali ka iya ɗaukar sharwa ba haka ke ba baki ya zuwa naka shi da shi ka ɗaukar kare idan ya sa wani harshe ya ko ruwa to tsarkin wannan makayan an yi gasa da wasu ba a ya wanke wani makayan su ba ula hunna bi turab na harko a sa ƙasa wannan shi ne na shekara wanda cewa iya ce zuwa kan kan wanda ga zaka fiye wanda ga zaka fiye na maliki ya zama kana ne ya saka ya ce rubuta da kuma ina alƙalma ta abudan gurin ya ce ta abudan gurin sun ta abudan haka aka ce gurin ba ruwanka ba za da bincike me yasa to me yasa ka ce kashi ma ba a yanke ko tsari so guda aka wanke yayi amma a ce da kare a ce ya tuba ko me dalili suka ta abu da kwaro su baka su hala haka aka ce kwaro ba ka baron da dalili wannan gaba ne zamani ya ci gaba kayan bincike na'ura suka gano da kansu gano da dalili dai cewa ko ya tabbatar kare lokacin da ke hudu wannan abun ya hudu wasu mikrob miyagu masu karnin gaske kuma a aikace masu bin kwankwa abu wanda sai ba su da imani ba suka su ga me dalilin haka suka suka mu da mu da mu yadda ba bukata wani abu ba masu kamar ba su damu ba su imani da ma da abun gaba amma su ga me gaskiya ko irin magana me dalilin da aka dawo sun zo sun aikace an doko makayi karya lallaki an doko awon har wani jabal a kan da abin wanke ba kamar wani jabal har wani jabal su abin bikirin na aka sa aka wanke aka wanke amma aka sa mikrob aka sa na na'ura sai a ga ƙanƙanin mikrob su saura ka sa wani mikrob su ciki amma da aka yi na farko da aka yi ƙasa wanke farko da ƙasa ga babu aka auna babu wannan damar mu damar imani sun ta abu da kurin haka kun tsaya da ba wanka kurin to ka kenan abun wannan shi ne katin annabi ya ce kenan tsarkakan makayin shi ne wanke shi so bakwai wannan kake da aka zama kenan wannan lallagin da kenan wannan abin da ya matsayin najasa eh najasa ce kenan yace walau walaga fi ina fi ta'amun jamid yanzu misali kare ne aka aje nama ko tuwo ya zo sa sai tuwo da tuwo nan baka da wancan hukumcin gaci a wanke so bakwai a hatta tun daramta gaba da daidai inda ya cikin za a ɗauki a ci ƙasa ko gini eh ɗaura su ba in muka abin jami kare za baki inda an kai da taba na ya taba kaɗa ka ɗauke kuma abin da ke haramu daidai baki shi za a ɗauke ƙasa ma bata matsala haka da gini shi ke nan a yake ba man gana ma a ce makayin ma wanke shi ba abincin ma bai zara ci ba amma inda ruwa ne abu likidi ne inda likidi ne ya sa baki da liki shi kenan da ruwan da kwanan ga matsayinsu ruwan na jasa ne kwanan na jasa ne sai an mai wanki bakwai wankin farko da ƙasa wannan shi ne magana ya ce kenan walawala ga fi ina fi ta'amun jami'in inda kare zai lallaki cikin makayin da a ciki akwai abinci wanda ke sandararre ba ruwa-ruwa ba ya ce alfa ulike ma a sabonin amma haulu ya a yadda abin da bakin shi ya taba da gehin inda ya taba kurin wanda fi abin baki sai amfani da sauran alaƙa harafin sabiƙa a kan munta asalin dama abu ne mai sarki aka taba aka ɗauke da aka taba amma sha'ar da kare faɗa ga annabi ɗaya amma gashin kare magana mahi rinjaye gashi zan bayan magana magana gashi sauran ko da dabba ko ta dabba ce ma ko kenan zahirin magana gashin shi da kake ne wani bai ji karanta da kai yanzu da kare da yazo ya goge ka ko ya susa a jikinka ba ta ga da sai ka muke ta magana ke gwamnati wannan dan ya goge ko ya susa a jikinka ba ruwanka da shi eh shi hadarin bakin mai baki ma ce wannan halittar mai da ke zuwa ta tana ce hatta zuhar shi da ya shi da ya dungure ka kuma wani barci ya taba ka shi wannan hancin wannan wannan zuwa bar ta matsayin da jasa wannan zuwa bar ta matsayin da zuwa miyan ne da jasa ba zuwa shi ba ina shakka hancin ne an kare maka wani mafi yamma ila ta kare dama ce hancin ne don ya dungura ma hancin amma da wani hancin hancin an kare ka zama hancin kawai adama hancin shi ne malayi hancin ne da malayi ne shi yace fal azhar annahu ta'ala magana mahirin jaye gashin kare da kakake ne wala tasbut najasatu zaman shi najasa bai tabbata ba su babu abin da shi najasa kin iya nan ta sai tatahiru badani wa saw magana tsarke kai jiki ko tuwa idan aka samu wani abin da najasa ya taba tuwa ka ko taba jikinka yace as-sawq wal badan idza asabatu ma najasa yajib ghusluhuma bil ma asluma bil ma yace tuhakka da gaggar cikin in wani abu nan ka taba su to wannan yajib ghusluhuma bil ma wajibi ka wanke tuhakka ko jikinka da ruwa hatta tazula anhuma har wannan najasa ta gushe daga jikin tuhakka ko jikinka in kana tamar'iyya amma idan najasar wadda ake gani ce ya ka kaddami kaddami kamar jini ka ana gajen shi fa'in baƙe ba a zargusun da asarin shukku da wala in ka wanke jini akan samu lokaci ya ƙi wuta ka yi ka kasa wanke shi to wannan don tash baya illa gare shi za mu ga magana a kan shi insha Allah kenan tashkin jini bayan an wanke da yan uwa hanya mahi sauki wajen gusar da jini daga ya taba ka abin da yi ruwa gusar da jini miyau yau wajen gauna ku je ta tuwaka a tuwaka kan suka wanke shi kullum sami yau da ka tara ka zuwa kun ka goje kun wani gwazi ya sami ne ka sabi ne in dubu shafa ka sa miyau ka tara miyau ka zuba kuma ka haka haka kusa ɗaure zai miyau ya yi ƙarfi wajen mutum miyau wajen mutum sabi wajen mutum wannan tashkin za to za abin da yake gama gari a nan idan ka wanke jini dan ya yi rikewa a tuwa wanda bai yiwuwa ya kasa wankuwa tafahon ma'afuwun wannan an maka rangwame akan wannan tashkin gurbin shi fa in lam takun mar'iya in najasa da ba wanda ake gani wacce da zai haka kalbawul wutsari ba za ba ka gani shi ya ta inga bare ya mutu gani shi kina in najasa wanda ba a gani ce kaman wutsari fa innahu yukutaba da rasali wala marta mai wannan wanke ya dai mata yi ba sai ka ta sa wani abu daban kana kankara ba ko dama shi ka kasa zuwa kullun shi kenan ruwa ya tafi wannan eh sai kama ne ga mata matsaya insha Allah mu Allah kai mutum sama yamma kuma harku yamma ta sa insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa akwai wani ya kama sako wata tsohuwa irin masu dum da Allah ka san addu'a tana da matsaloli na roƙa Allah ya mata da ya fuka da insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف ولدنا اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف ولدنا اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف ولدنا اللهم اغفر حوائجنا اللهم اغفر حوائجنا اللهم اغفر حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته